بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا وعلمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعداهم ثم سألوه فعداهم ثم سألوه فعداهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكون من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتسبر يسبره الله وما أودي أحد أداء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه عن أبي سعيد karona abu daga abu sa'id shi ne sa'ad ibn malik shi ko maliku ibn sinan al-kudiri radiyallahu anhuma da ɗan da mahaifin duk sahabbai ne shi sa'id ibn malik al-kudiri sahabi maliku ibn sinan radiyallahu anhu shi ma sahabi shi mahaifin maliku ibn sinan shine wanda ya tsotse jinin annabi alaihissalamu a ranar uhudu shi maliku ibn sina akwai wata rijiyarsa tana nan hanyar za a madina da annabi alaihissalam ya nemi ruwa da daddare ya bashi tana nan mai alfarma ce akwai albarka a cikinta to shi abu sa'id shi ruwaito nan hadisi shi kuma shi ne mutum mai yawan son kiwo kullum yana tafiya yana dawa shine wanda annabi alaihi salatu wassalam ya ce da shi inni araka tuhibbul ganama wal badiya naga kana son shiga cikin dabbobi tumaki da awaki kana son rayuwa a ƙauye idan ka kasance a ƙauyen ko a cikin dabbobinka in lokacin sallah ya yi ta ce fa'azin lissalati ka ranɗama kiran sallah ba wanda zai ji miƙuwar sautin mai kiran sallah ko murya mai kiran sallah ko mutum ko tsuntsu ko me illa shahida lahu yawmul qiyama sai ya masa shaida ranar tashin alkiyama to shi Abu Sa'id radiyallahu anhu shi Annabi alaihi salam ya gaya wannan a ƙarƙashin wannan abinda Annabi alaihi salatu wassalam ya gaya masa malamai suke yin bayani nan da yawan an zo hadisin a cikin waɗa malik sai malamai sun zauna sun yi rabe-raben kiran sallah akwai kiran sallah akwai kiran sallah wajibi akwai kiran sallah wajibi akwai kiran sallah sunna akwai kiran sallah mustahabi akwai kiran sallah makaruhi akwai kiran sallah harama kiran sallah wajibi shine na juma'a wanda liman zai hau minbari ya tsaya ya zauna a kiran sallar wannan kiran sallar wajibi ne kiran sallah na sunna shine na salloli biyar dinnan da ake yi kiran sallah mustahabi shine na matafiyi wanda in yana cikin daji lokacin sallah ya shi kadai zai sallarsa ya kiran sallah kamar yadda annabi alaihi salam ya sa abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu kiran sallah makaruhi shine a kiran sallah lokacin sallah bai yi ba in banda kiran sallah asuba na farko da ake yi kiran sallah haramun shine kiran sallah mace to haka malamai suka raba shi abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu da akrabun hadisi yace anna nasa min al-ansari yace hakika waɗansu mutane daga cikin ansarawa mutanen madina sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun roki annabi alaihi sun tambaye shi a da kuɗi ko wani abu da dukiya fa a dahu sai annabi alaihi salam ya ba su sun masa'aluhu sannan aka samu lokaci sai suka sake tambayarsa fa a dahu annabi alaihi salam ya ba su sun masa'aluhu wani lokacin ko suka sake tambayarsa fa a dahu ya ba su hatta na fi da ma'in da har abin da yake hannun annabi alaihissalam ya kare kaf babu to a nan ne sai da ya magana kuma alaihissalatu wassalam faƙala lahu sai annabi mai tsira da wancin allah ya ce da su hina an faƙa kulla shay'in biye da yayin da ya ƙarar da duk abin da yake hannunsa babu sai ce da su ma ya kun min khair babu wani abu da ya rage na alheri da yake na alheri ko menene falan addakirahu anku ba zan boye shi ga baran ku ba in tanade shin ajiye ban ba ku ba ni ba mai haka ba ne duk abin da yake na alheri na ba ku ba wani ragowa da zan boye ban ba ku ba sai annabi alaihi ce man yasta'afif wanda ya nemi kamewa yu'iffahullah to Allah zai ba shi kamewar wanda ya nemi kamewa Allah zai ba shi kamewar to me ake nufi da wanda ya nemi kamewa shine wanda ba shi da shi kuma yake jin nauyin ya tambayi mutane ya haƙura ya haɗi amma saboda Allah to Allah zai ba shi kamewar me kamewar Allah zai masa guziri da ƙana'a zai ba shi a cikin zuciyarsa zai kuma hore masa gwargwadon buƙatarsa wa manyan stagini wanda ya nemi wadatuwa gabaran abin da yake hannun mutane ba shi da shi amma sai nuna musu kamar shi mai shi ne ya yi iffa a can bai dinga hangen abin hannunsu ba nan kuma ya nuna kamar yana da shi baya tambaya a bashi in abin da zai iya yi zai yi sai wani ya ɗauka kuɗi ne da shi to shi ma wanda ya wannan yugun hilla Allah zai wadata shi amma ginan nafs zai ba shi wadatar zuci algina ginan nafs wadata ta zuci wanda ba shi da ta zuci in a kullum zai dinga samun miliyan cika teku ba shi da kwanciyar hankali hankoro ike yi ya ƙara in ya san kullum girman abin da yake samu dala ne to zai dinga ƙoƙarin kyashin tubali yi gwani zamu tubali sai ya tare ya mai da shi cikin nasa faman allah ya bashi wadatar zuci idan ya fito in ya samu goma sai ya haƙura don da ya samu ɗari shi kenan in ya samu dubu shi kenan amma ya ci hankoro yana yi a'a sannan abinda wani abu ya zo na taimako aka yi masa to ba zai kara gaba ba ya matsa to wanda iya wannan to Allah zai wadatar da shi waman ya tasabbar wanda ya kallafa kan saƙoyi ba mai haƙurin ba ne ya kallafa kan saƙoyi dinga haɗewa yana koyawa kansa yana koyawa kansa yusabbir hulla to Allah sai ya ɗora masa haƙurin na gaske to sai ya zama ɗabi'arsa kuma kuma uɗe a hadun a ɗa'a ba a taɓa ba wani mutum ba ko mutum ɗaya a ɗa'an kyauta hayar wacce take alkhairi wa ausa'a mafi yalwata mina sabri fiye da haƙuri duk kyautar da Allah yake bawa bawa ba wacce tafi haƙuri yalwa ita ce makarshe to a nan hadisin yana kwabar musulmi ne a kan haɗama da abin da mutum yana da na biyan bukata kuma sai ya wuce haka so yake a ƙara masa so yake a ƙara masa wannan abin da annabi alsai faɗa a nan shi ne ƙin bin wannan shi ne sirrin wahalar mutanen yau mutanen yau su suke hana alheri da kansu su suke na alheri da kansu duk wanda ike ji na Allah ya sa yana da wani abu da yake iya taimakon mutane yana kasawa saboda halin mutanen yau na tsiya me halin yau na tsiya wanda duk kaiwa alheri ba shi da kana'ar da zai gane wataƙila kai a lokacin iya abin da kake da shi kenan kai isari ka bashi to daga nan ya zama iyalinka kullum sai ya zo ya maka zanzo ma gurin ka zai zo ya daina wani abu akwai wani malamin Allah ya ci kansa muna zaune ni da shi da la'asar sai ya kiran sunana na ce akar makalla sai ya ce min mutumin yanzu ku yana da lissafi ya ce akar makalla me ya faru sai ce buhun shinkafa aka kamo guda ɗaya sai na sa aka kwance daɗe ba kwano uku na aikawa wani yau ya zama iyali na ya daina awo a rayuwarsa bai san yadda ya samu ba bai san yadda aka yi na haƙura na bashi ba amma kullum sai ya zo gidana ai ba abu a masa in na ce fa ne ne ka bashi shi kenan in na ce fa ne ne ka bashi shi kenan ya dawo ya zama iyalinka akwai wanda yake cewa shi yanzu ya zama mai girman kan karfi da yaji in yi fito daga gida ka ce assalamu alaikum sai haka ce lafiya sai kau da kansa ya ce ba mai girman kai bane amma dole ta sa saboda duk wanda ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam gaisa to sai ya zo ya kawo maka bukata kuma kullum yara ce a wayanka kenan to halin da mutane yau suka shiga kenan shi yasa duk wanda yake son zai alheri sai ya kasa domin in yayi to kuma za a bar shi huta ba wancan da yayi saboda Allah yi to sauran kuma saboda an kuna ce masa hali ba yadda zai baya so haka zai dinga yau lokacin shi kansa ba shi da shi taimakon yake nema amma kuma za a zo a matsa masa wannan ɗabi'ar ba ta da kyau ta hana alheri a wannan lokacin mutane su san haka wanda duk yake da wannan halin ya hana a ci gaba da yi masa wani yana da damar da in ya baka naira dubu in kai hakuri baka tambayarsa wata ran sai baka dubu talatin in baka tambayarsa wata sai baka dubu ɗari amma kullum ka zo ka ce masa bani labani bani bani ya san ba hankali ko babu ya kana lausu ilan nasu turaba la'aushe ko iza ƙila hatu an yamallu wa yamna'u da za a zo a ce mutum ƙasar gidansa ce kullum zai zo ya ɗiba ya bayar wata rana sai a ce kai na gaji ba zan baka ba balle kuɗi sannan babu lissafi ba wanda zai dinga duba cewa nan nan ta ina yake samun kuɗin dan ba zai bayar ba sai ya shigo ya abin shigowar sai yake ya kuma nake ɗora masa abin da zai bayar wannan hadisin annabi alaihi ya nuna mana cewa kamewa kai kake nemanta da kanka gurin Allah ka zama kana da iffa kana da kamewa da haƙuri da jimiri akan abin da babu sai kai haƙuri ka bashi sannan ɗan abin da Allah ya hore maka yi ƙoƙari kai amfani da shi har mutane su ga cewa wannan abin ya wadace ka wani ma zai ɗauka mai wadata ne in mutum sun tabbata da baka sai zama ya sibu humul jahilu aganiya mina ta'aqqub la yas'aluna an-nasa ilhafa akwai wata ran wani wani Abu Zaidin almajiri mai wayo da dabara ya dinga yawo yana bara yana yana bara ya gaba a bashi ba sai ya dinga cewa ainihin lazina yusiruna ala anfusihim aina lazina yusiruna ala anfusihim to sai ya samu na dan uwansa Abu Zaid din sai ce zahabu ma allazina la yasaluna nasa ilhafa shikenan ya ba shi ansa doka dole ya shiru da bara zai yi ya matsa mutane sai an bai to sun tafi tare da wayancan wannan yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita bukata dan uwansa akan tasu ko da suna nan ce bukata shi yasa kura su bar maka to mutum yana iya yin haka to wani ya kure shi babu i matsa masa babu i matsa masa babu i matsa masa to annabi alaihi salamu shi ba akan kansa yi wannan ba ya kwabi ansari akan wannan kuma wannan kwabar ta jage zane ila mulki amati amma shi annabi su ba shi da wannan idan ya zo aka tambaye shi ko babu kai gami yake in sahabi ya faɗa ya ce kun ɗora masa abin da ba zai iya ba kaza ka sai a ga fuskarsa ta canja sun aka ce da shi biyar ɗauki ka bayar haka allah ya aiko ka sai ya murmushi sai ya fi son haka amma in ba shi ba ba wanda zai iya jurewa irin wannan amma shi nasa haka ɗabi'arsa take alsaka allah ya gine shi laisa a ɗaƙul yau mai mani a hogada abin da ya baka yau in zai baka miliyan cika teku gobe zai sa hana ka ba ta jiya na baka shi ba a kai amma akwai musulmi su masu hankali masu iya zama masu daɗin zama ba masu kuntata wa ‘yan uwansu ba to wannan shi ake bukata da shi alheri yake yalwata ka yi wa mutum ka sake samun lokaci ka ce wani ina kalmanin yana ci wani abu bari in masa yana ne yana ta kame wasu wata ran ka samu sai kai masa amma in ya matsa to za ka fita da shi kuma gobe in wani ya zo ina da bukatar sai ka kase domin irin halin su da ko wanda ya taba gaya mun wani izo da matsala a inda ikan korasa ma za a yi abubuwa suka rikice sai warware sai kuma ya mai da ya sarar da shi kullum ya ɗauko abu ya tsora ya ce sai da aka rabu baran baran sai da ya fito masa ta bayan gida sannan ya kyale shi wani kuma in ya zo da larura in aka masa to gobe kuma sai taho da wani ce wannan shi ma mai bukata ne shi ma zo ka taimake shi kai wanda ya ce da ni ya samu wani a cikin matsala ta jarinsa ya karye komai nasa ya tsaya shekara ta kai talatin maganan nan sai kiransa ya ce masa ba kar ka gaya wa kowa ga dubu ɗari hudu a wannan lokacin dubu ɗari hudun ta isa jari mai ƙarfi kar ka gaya wa kowa da asuba kurin sai gan shi da mutum da ala irin dubu ɗari hudun da ka bani wana ma ya ce sai da ya sa nan na kashe miliyan takwas a lokacin tun daga ran da ce ba wanda zan ƙara gani a rana jawo shi inuwa ya ƙure shi to shine hankalin mutanen yau wani kuma lokacin da aka saba masa sai zo da wa'yansu to in suna son maganinsa ya zo da wani ce to madalla madalla abinda ake bara waɗansu ya raba shi adadinsu kai gashi kai gashi kai gashi to daga nan zai dawo sai ya ɓadda bami tukuna ya yi dabaru ya kauce zara jiki ya taho shi kaɗai saboda kaya masa fanci to mutane yau sun zama da haka bai kamata musulmi ya zama irin wannan ba sannan wannan halin shine ya kai ga mata na ƙasan nan namun na nan nahiyar suka canja daga kan abin da iyaye da kakanni suke kai iyaye da kakanni in za su je unguwanni ba sa yadda su je gidan 'yan uwa lokacin cin abinci musamman na rana wani abu ya faru sai a kauce kafin lokacin cin abinci sai a yi maza a je a gama ko kuma a faki cewa lallai yanzu sun gama cin abinci sun yi komai sai a je wanda ije ba a gama cin abinci ba sai ji kamar waya cinye shi kunya hankalinsa ya tashi yi ta kama kokari yake ya fita ba gida haka ba zai je ci abinci ma haka zai fita su kuma saboda kirki sai a ce ido guba ne wane ya gani ko yana wata unguwar ko wani ƙauyen sai an ɗau abincin an tashi mutum an kai masa sai shi kaga abin da nake gudu amma yanzu mace tana shigowa gida me aka dafa mana ba haka kura da Allah ku ɗebo abincin nan ku bani ku ba yara ba ta san yadda suka yi ba wanda su malaman shari'a suka ce duk wanda ya je bakunta ba aikawa yi ba in aka zo a masa tayin abinci ya ci ya ci makaruri ba halali ya ci kai tsaye ba sai ba san da shi ba balle ya roƙa ce a bashi yara su ba da manya duk sun zama haka mutum ya roƙi abu ba ya jin kunya komai ba ya ji wanda akwai bawa da sai na mu'awiyar da dalam ya taɓa aikensa ya ba shi kuɗi ya ce kai abu zirin gifari da dalam anhu ya ce in kan kai ya karɓa na baka ɗa yana zuwa yake sai ce na mewa ne ya ce ai ba zan karɓa ba ya yi ta magiya ya ta wa Allah ka karɓa ce ka fa sani cewa yi ya yi ginda ya yanci na fa da karɓa ka in ka karɓa shi ke ya ban da ɗa sai ce ake da macen asalin ka bawa ne ni ko bawa bane ba za a yi sama ta koma ƙasa ba in na karba ka zama dan ni kuma koma ba har abada wannan ba zai sai dai ka kura ai al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wanda zai bayar ya fi wanda zai karba shara ba ce ta da roƙe-roƙe ba wanda duk yake roƙon mutane naman fuskarsa yake cire in kiyama ta tashi zai tashi ba nama fuskarsa wanda zai tashi haka koran cikin mutane dinga roƙe-roƙe a taimake na taimake shi ya buɗe wa kansa kofar talauci ba zai daina ba sai ran da ya daina wannan abun ya roƙi Allah sai ya fi masa amma in dai zai ci gaba da wannan kullun talauci zai ci gaba da ya kamata mu lura da wannan ba abin da Allah ya ba ɗan adam kyauta wacce take tafi alheri tafi yalwa fiye da haƙuri haƙuri ake mutum zai kwana bai ci ba sai ya haƙura ya tashi bai ci ba sai ya haƙura shi sa wata rana da annabi alaihi ya ji baitin waka na an tarata dan shadda balaraban jahiliya ne na ƙauye ya ce wani kada abitu ala dawa wa azalluhu hatta anala bihi karimal makali ina kwana da yunwa na tashi in zarce da yunwa in sake kwana da yunwa in sake tashi da yunwa in sake kwana da yunwa in ka ga na sa wani a bakina abu a bakina sai na samu na halali na annaba sai ce ina ma na taba ganin dan balarabi ya kauye nan annaba sai da ya burin ya ganshi saboda alheri manufar da yake kai ta iffa ita musulunci yake so a samu abitu ala dawa wa azallu hatta anala bihi karimal ma'akali sai ya samu ta hanyar da take akwai girma da mutunci na halak sannan zai samu ya ci amma ya ta hanya mara kyau ina ba a san wannan balaraban ƙauye wanda ya je kabarin annabi alaihissalam da yi masa kirari ce ya kai da man dufinat filƙaye a zumuhu waɗaba bibihi na alƙa'u wal akamu da sefi da'un liƙaurin an ta sakinu sai ce fihil afaf wa fihil judu wal karam fihil afaf abin da yake cikin kabarin nan shine ma kamewar gundarin ta ba wa mai kamewar haka annabi sun ce akwai kamewa komai a cikin kamewa ko iyalinsa in ba su kama masa abinci ba ya ce ina yake baya tamba sai shi in sun ka cike masu kawo shi ke to haka ake yabon mutane annaba sun tun yana karami yana gidan abu dalib in a kawo abinci yara suka sawa wasu sai haƙura in yan samu ya ci in sun cinye sai haƙura ne sai yana karami to ne ta ce hanya sannan ƙarancin haran-harantu wajen abinci yan wata yana sai karanta nuri da yaƙi ne can ƙarshensa ya ga waɗansu kalmomi da ya faɗa ce mai ƙarancin cin abinci da kawaici ya mafi yawa a zamanin sa fi kowa hankali amma mai yawan harantu da ci a rukunu ya ce ba ka samun sa da basira da tsinkaya ba abubuwa ne masu kyau ba wannan hadisi al'imam al-bukhari da muslim suka rawaito shi to wannan dai kalmar mawadi a hadun ada'an khairan wa ausa amina sabr dinna ba fa wani abu a duniya ko lahira da za a yi nasara babu wannan sanadar ba wanda zai ba Allah sai da wannan sanadar ba wanda zai bar saban Allah sai da wannan sinadarin hakuri ba wanda zai jimuri akan abin da Allah ya jarrabe shi hayyaci nasara sai da wannan in ya ɗora masa musiba haƙurin ne magani in ya ba shi wadata shi ma sai ya haƙurin a cikinta in ba haka ba sai baɗar ya kama shi ya wayi gari mai fankama mai taka mutane ya zo mai takalmin karfe kuwa taka ya taku to shi ma ya faɗi a wajen nan amma ya samu dabɗin nafsi in mallaki kansa bai nuna kama ba shi da komai to haka ake son mutum shi ma haƙuri ne wanda annabi yusuf alaihissalam haka yi lokacin da uwansa suka zo suka ce in ya sarik faqad saraka aqul lahu min qabl ai cha da su antum sharrun makan ku da yanzu mutanen kawai ne amma asarraha yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahu ya iya gaya musu a fili ba a zuci kawai ya faɗa ita ce shine haƙuri da mutum yake mallakar kansa lokacin da yake da iko akan abu sai ya haƙura sai afuwa haka tsakanin malami da almajirinsa ba za a taɓa samun nasara ba sai da haƙuri ɗalibta ta ilimi ba za a samu mutum yi karatu ba sai ya haƙuri a filanta na ilma illa bi sittati sa'un bi ka an hamu kubiran bi bayani zaka'un wa hirsun wa ibarun wa bulgatun wa irshadu ustazin wa dole zamani kaga wasibar sai ka kallafa kanka haƙuri sannan kuma ɗaukan dogon lokaci shi ma kaga yana cikin haƙuri amma daga an yi ci da zuci to karatu ba zai samu ba haka neman dukiya ita ma da mutum ya fara in bai yi haƙuri ba shi ma abu na zai biyo baya kenan yanzu nan sai a caji shi idan kana da wata sana'a guda ɗaya wacce kake to yi haƙuri a kanta har kai fice a san ka da ita kuma ka goge ka santa kuma ka san lokacin da take garawa da lokacin da take dukewa sai kai haƙuri in tana garawa ka yi ka kuma yi tanadi na lokacin da take dukewa sai ka haƙura in ta duke din sai kai haƙuri kana nan a kanta amma da mutum ya zama mai hange yau ka zo kana wannan sana'ar da an ga wata tana garawa masu ita su san lokacin sai ka bar taka ka shiga da mutum ya shiga sai kuma saka algus so yake sauri ya kudi a ƙarshe sai ya lalata sana'ar yan usuli ya cuce su shi kuma ya rusa kansa kuma an lalata al'amura ga baki daya gobe haka ake shi sa abuwa suke ƙara taɓarɓarewa mutane hukufi suke ƙara rufewa saboda irin wannan abin da ake sannan damfare mutum ba aiki ba ne da an sami irin wannan akwai wani da aka taɓa wa irin wannan yana cikin sana'ar kura wani suka shirya suka ce bari a damfare shi saboda an san ɗabi'a ta haran harantu ta kin tsayawa akan abu guda ɗaya sai aka je aka nemo bankwalati na wannan murfin leman aka nemo shi aka zo gurinsa aka ce wani abu ne ta so muke neman wannan abin bankwalati ko kana harkar bankwalati in kana da ita sai mu siya kuma za mu siya da daraja mun baka nan da ɗan kwana biyu ka kawo mu gani nan da nan ya sa yara aka baka sassamu ya tara 'yan buhuna ya zo suka siya da tsada a'a ya ce to ai kokari dai a samu ai kokari a samu ya sake samowa suka siya da tsada to ashe su sun yi tanadinsu sun yi shi sito sito sai aka biyo ta bayan fage daman yana ta nema ido rufe sai a ce ai an samu bankwalati sai sai nan a sai sai da ya gaba suka tatiki kudinsa kaf da suka tafiya sai gaba wanda ya zo ya siya an durkusar da shi da yana kan sana'arsa ta asali wani ba ta same shi wannan shine abin da za mu lura daga wannan hadisi na annabi alisa duk wanda ya saka wata harka a gabansa to yi haƙuri har ya kai ga nasara haƙuri akwai wanda lokaci yake bukata taku ne taku ɗaya biyu uku hudu biyar akwai taku ɗari a gaba idan kai goma lokacin taku na sha ɗaya bai yi ba to za ka fai kana takawa bayan ya rushe kuma gaba za ka inda za ka ba wannan haƙuri ne don ba wani mutum da zai je gona ya shuka gero ko ya shuka dawa kowace irin yunwa ake a gidansa bai isa ya je gobe ta fito ya girba ya ci ba in ku ya sare ta to ya asara ba zai samu abin da yake so ba kuma nan gaba ba zai samu ba to dole ka ga hakuri wannan yake nuna mana da abin da ka saka a gaba ka bi shi a hankali a hankali a hankali a hankali idan mutum ya zo yana da ubangida ya gan shi mai kuɗi yana ta fantamawa kai ya ce shi ma sai ya yi riga irin ta gaban gida sai ya ci abinci irin na uban gidan sai ya shiga mota irin na uban gidan sai ya buki irin na uban gidan sai ya yi gida irin na uban gidan ai bai daidai ba in yi haka sau da bai san yadda aka yi wancan ya zama haka ba bai san wahalhalun da ya sha ba faɗi tashin da ya dinga yi har ya kai ga haka shi sai ya ɗauka kurin dare ɗaya za a iya zama haka kamar yadda mutumin yau yake ɗauka kuskure ne wannan dole haƙurin nan da shi ake nasara akan kowace irin harka sannan talakawan yau a duniya gaba ɗaya da wuya su yi nasara saboda mai mulki in allah ya danƙare gama a hannunsa yakan so mulkinsa ya zama kamar gona wadda aka dasa wa itatuwa ana bata ruwa ana bata ruwa mangwara ya kai zaitun ya kai dabino ya kai fasa dabur ya kai gwanda ta kai leman tsami ya kai leman zaki ya kai goba ta kai duka wayannan inabi ya kama yana ta yi yana ta yi in suka kai to an gama riba kullum sai dai a dinga zuwa da mota mota ana ɗiba ana tafiya ana ɗiba ana tafiya to masu mulki mafi yawa haka su abinda suka zo da shi na project suna yin sa ana raya shi ana raya shi in so samu ne ya kai ga inda zai fara amfani to a lokacin da aka dasa abin ake so a ji to fa sai an sha wuya sai mutum ya fahimci cewa bawan damuna a tajirin rani lokacin da ake dasa abu ba fa za a girbe shi ba to in an fito da tsari ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai talaka su ce wuya suke sha ba za mu gamsu ba sai su yi bore shikenan inda yake so ya kai mutanen ba a je ba sun kiyarda duk talakan duniya na wannan zamanin haka yake baya bari wanda yake masa jagora ya jagorance shi a kai ga nasara yanzu japan halin da suke ciki a yanzu da talakawansu irin na yanzu ne da japan ba ta zama japan ɗin ba lokacin suka samu kansa ne rufe kansa suka yi suka haƙura da wahala da yunwa da duk abin da za a yi da bincike har ta dawo haka da a lokacin da suke tafiya za su yi wannan talaka sun ce ba su yarda ba wuya suke sha mun rasa abincin mun rasa kaza shike na biya kari amma da suka yi haƙuri ya kai so da haka duk inda ake son a yi wani abu to sai jama'a sun yi haƙuri ana tafiya ana tafiya ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai a kai sai a kai to wannan shine sinadari da yafi komai karfi yafi komai yalwa kuma sai da shi shi kama kanwa iki bahaushe na cewa kanwa uwar gami duk abin da za a yi sai da ita to duk abin da ake so a yi nasara wala a duniya wala a lahira sai da shi domin allah ce ake waje zahu sai ce bi masu sabaru jannatan waharira ula'ika jizaunar gurfata bi masu sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama duniya da lahira ta masu haƙuri ce amma duk wanda bai shi da haƙuri ba zai samu lahira ba ba zai samu duniya ba zai batan bakatanta lokacin abu in bai yi ba sai wata rana wata shekara shi ma ɗan uwa yake gaya mana Allah ya masa rasuwa ɗan kasuwa ne ƙwararre ce wani daga nan kano ya tafi wata jiha ba sai na faɗi ta ba ya tafi sayan shinkafa ba sai ya tafi da bambalasta ba ya tafi da bambalasta ai da ya je masu sayan shinkafar na wata ƙabila ta ƙasar nan nan da nan suka shi kiran taron gaggawa ga wani nan daga kano ya zo da bambalasta zai sai shinkafa to abu zai lalace zai ɓaci kenan zai dama kasuwa hankali ya tashi ana aka sa ido a gaya zai yi sai ban soye guda cika bayan ban soye zai tafi ka gama ya ce ka gama sai to zo ya ce ai tsorata muke wannan motar da ka zo da ita ai mun ɗauka za ka rikita kasuwa gaba ɗaya ka sai wannan ka tafi sai suka kira masa wani keke ne da shi ya zo da ke a ce zo wane ya taho da kekensa yana jama ko hawa bai yi ba ce kaga wannan zai iya yin mota ba irin taka watan tebur mota saba'in bai nemi kwabo a hannun wani ba ai mun ɗauka kuɗi ne da kai da ka zo da wani wata kaga keke ne da shi lokacin ya irin wacce motar bai yi ba suka nuna mace ce mota saba'in zai iya tashi kullum ba tare da ya nemi kuɗi wani ya ranta masa kuɗi ba kai ka zo da wannan mun ɗauka kuɗi ne da kai za ka yi sai ya kwata kyas ya dawo cikin jin kunya to irin wannan ne ba a so a rayuwa abu abu sai lokacin abu ya yi sannan kai to sai hadisi na uku ko wani abi ya haya suhaibu bin sinan radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم وأن أبي يحيى رن أبي حديث أبو يحيى شين صحيب ابن سنان رضي الله عنه صحيب ابن سنان Allah ya ƙara yadda a gare shi ana masa laƙabi da suhaibun rumi amma an ce annabi ne alaihi sa masa suna abu ya haya din shi a maka iki asalinsa an ce ba mutumin rum din ba ne riba ce shi aka irin kwacen nan aka riba ce shi aka yi shi rum aka sayar sai da wani daga cikin laraba maka ya je sai ya siyo shi a ƙarshe ya koma hannun abdullahi bin juda'an wanda aka yi hilfil fudul a gidansa to a hannunsa ita so ya ci gaba da rayuwa a maka ko yana kasuwancinsa yana ɗan cinike-cinikensa haka kuɗi suka dinga samuwa to da allah ya aiko annabi alaihi sai su haihu sai ya yadda ya musulunta ya karɓi musulunci su haibu yana tare da musulmi mutan maka su kuma sun ga bako ne da bawa ne amma ya yantu yana kasuwancinsa yana samu sai aka takura shi to yake so zai hijira kuma aka hana shi aka buga aka buga aka buga sannan sai ya tambaye su cewa ni menene isa ba kwa so ne hijira ne ce ka zo baka da komai sannan yanzu ka zo ka ce za ka tafi ka kwace dukiya ci abu wannan ne ya ce ku sani duk maka in damba ne ba wani zai iya dambace ne a dai dunkula hannu a yi naushi kowa sai na kai shi ƙasa idan duka da ƙafa ne sai na kai kowa ƙasa in ko kawace sai na kai kowa ƙasa so da ka ina bin ku hankali in dan wannan ne na bar mu Allah ji kamalan mu tara a tamma ya ce mana abin da ibari ta kai rijiya saba'in duk kuɗi ne haka ya ƙure musu ce wannan babu na bi annabi alisa da sayyidina ali radiyallahu suka ƙara saƙo ba suka tadda annabi alaihi ko cikin garin madina bai shiga ba amma suna zuwa kafin ya zauna annabi alaihi salam ya ce da shi rabi hajji tijaratu kasuwancin ka yi riba da kai da Allah eh domin jibril har ya zo da magana cewa daga cikin mumine man ya shari nafsa huce ga amara datin layi ce an saukar da wani Allah ya yarda to shine suhaib hadarar mashahida kullaha min badirin ila tabuk duk inda annabi sa kafa aka yaki ba inda bai je ba in ka duba tafsirin jalalaini za ga an zo inda aka zo da wata hikaya hikaya ce dai cewa lokacin da zai mutu sai da Allah nuna masa gidansa aljanna sai ce Allah ban bi ka dan wannan ba na bi ka dan kai Allah ne wannan ka bani nagode amma na bi ka saboda kai Allah ne ba sai ka bani komai ba radiyallahu anhu to shi suhaibu kala ici radiyallahu anhu kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzana mai tsira da muncin Allah ya ce ajaban li amrul mu'min al'ajabi ga al'amarin mumini abu ne mai ban mamaki aka ce al'ajabi abin da ya gigita ka kasa gane kansa ka kasa gane dalilinsa to shi ake yi wa al'ajabi ya ce na al'ajabi ne ga al'amarin mumini amma ina al'amar ina al'ajabin yake ce inna amrahu kullahu lahu khair shi al'amarinsa baki ɗayansa alheri ne gare shi domin ita rayuwa ƙafa biyu ce da ita ko ni'ima ko wahala shi kenan ko ni'ima ko wahala in dai ɗan adam ne to ko ya zama yana cikin nan ko yana cikin wannan a cikin sha'anin addini kuma ko ya zama mai biyayya ko ya zama mai saƙo saboda haka musulmi a wannan guda hudun yake kuma a kowanne akwai halin da ake so alaƙarsa da allah ta zama idan ya samu kansa cikin wadata to gode wa allah zai da harshe da zuciya da kuma gaɓoɓinsa wannan kenan in ya samu kansa cikin kunci da wahala haƙuri zai yi shi kuma mu'amalar yake da allah kenan in ya samu kansa wajen bin Allah zai yadda ba wayansa bane ba dabara ba ce baiwa aka masa in ya samu kansa cikin sako sai yadda cewa daga gurinsa ne ya kamata ya gyara alaƙarsa da wanda ya halicce shi sai ya tuba to anan annabi alaihissalam ya ce al'amarin mumini baki ɗayansa alheri ne gare shi walaisa zalika li ahadin illa lil mumini wannan ba shi ga kowa sai ga mumini kadai ga dalilin in asabar sarra'u idan wadata da abun farin ciki ya same shi shakara sai ya gode wa Allah fakana khairallah sai zama ya fi alheri gare shi wato godiyar ta fi sarra ɗin shi ne khairallah ta fi abin da ya samu na farin ciki saboda mai tafi abin da ya samu na farin ciki domin abu biyu zai ninka masa domin la'in shakartum la'azidan naku wannan ni'imar za a ƙara ta a lahira kuna cikin shakiruna shi sa aka ce khairallah ya fi wa in asabar hudarra'u idan kuma matsatsi ko wata wahala ko larura ta same shi sabara sai ya haƙuri fakana khairallah shi ma shi ne ya fi gare shi haƙurin shi ma biyun ne a nanan duniya ya samu gogewa ya shiga cikin halabar dahara ashɗurau halabar dahara ashɗurau wato ya san ƙabli ya san ba'adi ya zama jari duk wanda yake buƙatar wani abu sai zama shawara yana da experience na rayuwa sannan kuma abin da ake bawa mai haƙuri ba a lissafa Allah kawai zubo yake yi ba kaso kaso ba kashi kashi ba zubo Allah ke ba mai haƙuri a nan duniya ya goge ya samu gogiya ta rayuwa sannan kuma ya samu alheri wanda a lahira nasa abin ba a girgawa to annabi alaihi ce to haka mumini yake in ban da shi ba wanda yake da wannan wanda ba mumini ban ya samu alheri ƙarshe ya yi dawa ya ɗimauta ya ta fankama da abin ya ta alfahari da abin har ilalace ko kuma ya mutu a haka ba shi da riba a duniya ba shi da ita a lahira wani ma daga nan ne zai lalace kamu da wata rashin lafiya ko kuma da abin da yake sa ji din ya jima ya ginshe shi sai ya nemo wani abu daga nan ma haiso kada hanya ta mutuntaka sai ya nemo ta barauniya hanya sanin zai ji daɗi sannan in kuma bala'in ya same shi ko wahala ƙarshe ma sai kashe kansa to a nan kaga shi ma abu ya ɓaci shi yasa ake cewa ƙasa kamar irin su sweden wadda welfare state ne komai ya ji ana samu amma in shekara ta yi aka gama jarabawa a jami'o'i dole sai an saka 'yan sanda da soja suna tattare bakin koguna duk inda bakin kogi ke an zuba ana dare da rana saboda masu zuwa su zinduma a ciki su kashe kansu in su fada jarabawa kuma a shekara akan sami sama da mutum dubu ashirin dubu talatin wanda suka intihari suka sha wani abu ko suka rataye kansu saboda bukatunsu na rayuwa bai biya ba haka suka dinga yi a wata shekara da wajen kasar irin su malaysia abinda ya tafi rasha da sauransu na nahiyar ta eshan nan sai wata kare arziki ta ringa samun su wani malami da muka zauna tare da shi a jami'a mun yi karatu ya tafi kamar sabatikal je can ya zauna ya da ya ce mana ai abin mamaki a gani sai mutum ga yana da kuɗi sai ya ga a cikin wata ɗaya ya yi asarar kamar dala biliyan ɗari sai ya sake ganin wata na gaba ya yi asarar dala biliyan ɗari sai ɗau takarda ya rubuta sai ya sha wani abu kwera ta kansa ce in ya sake wannan tana tafiya tsaya cewa zai gara ya mutu kafin ya ga wannan amma mumini ba zai haka ba sai ya haƙuri har abin ya warware shi kenan sai ya wuce lafiya kuma sai abin ya zama alheri gare shi sai ya koyar da wani sannan alaƙarsa da Allah ta kai ya kuma ci riba a lahira a bashi ladan da bashi da iyaka ba kirga za a yi ba wannan shine abin da yake cikin wannan hadisi Allah hore mana rawahu muslim al-imam muslim shine rawaito wannan hadisi ina ga mu tsaya haka ko أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام So.